الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية وبرنامج العلوم الإدارية والإنسانية تعريف الدكتور أحمد بن علي سيد المبارك الدكتور عبد الله بن عبد الله الدكتور عبد الله عبد المحسن رحمهم الله تبارك وتعالى نعم الاستدلال بالإجماع الاستدلال بالإجماع kafa dalili da ijma'in malamai a bisa cewa kiyasi yana da asali a cikin dokokin shari'ar musulunci faka sabata anna sahabata ridwanullahi alaihim ya tabbata cewa sahabbai Allah shi kara yadda da su kada qalu bil qiyasi sun yi magana kan kiyasi sun tabbatar da kiyasi wa amalu fi kuma suka yi aiki cikinsa amal ne na'am ka bar shi allimu fihi to sun sanar kenan wan tashara zalika bainahum hakan kuma ya wazo a tsakaninsu sun yi aiki da shi kuma kusan kowa ya sani walam yunkirhu munkirun babu wani mai inkari wanda yayi musunsa fa kana ijma'a saboda haka ya kasance ijma'i kenan din da ma duk abinda sahabbai suka yi wannan yayi wannan yayi wani bai inkari ba shi ake kira ijma'i min zalik yana daga cikin wannan masabaka من استدلالهم بالقياس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه yana daga ciki abin da ya gabata a can baya wajen kafa hujja na kiyasi a bisa khalifancin abubakar bin abi kuhafa saboda babu nassi wanda ya zo a fili cewa a naɗa abubakar bin abi kuhafa a matsayin khalifan annabi bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk abin da annabi ya umarni ya ce a yi kaza shine suka kwatanta tunda babu maganan khilafa a ciki ya ce a jagoranci sallah an ce ba zai iya tsayawa ba saboda zai abin nan zuciyarsa wato raƙiƙa ce amma annabi ya ce ya jagoranci sallah har sau uku da ya ji muryan wani ya ce ba daidai ba ne to kun ga yi kiyasi ne akan maganan sallah da shugabanci sai aka ce to ai shugabanci ma shi ya kamata a gabatar na'am wa minhu yana daga ciki amru umara radiyallahu an umarnin da sayyidina umar ya bayar li abi musa al-ashari ga abu musa al-ashari radiyallahu anhu bil qiyas yace in ka duba littafin Allah ba gani ba ka duba sunnan annabi ba gani ba to kai kokarin ka sai dai ba haka kawai mutum yana lema zai je wannan aiki ba gaskiya wa minhu yana daga ciki qiyasu Ali bin Abi Talib ko Ali radiyallahu an qiyasin da Ali bin Abi Talib yayi qatl al jama'ati al mushtarikin fi al qatl kashe mutanen da suka yi tarayya wajen kashe mutum guda idan mutane kaman goma suka yi tarayya wajen kashe mutum guda kuma ya tabbata sun kashe shi za a kashe su ko ba za a kashe su saboda me eh kiyasin saboda me ta ina
sun yi musharaka cikin shine ai A domin saboda ai in ka samu za ka samu akwai wani dukansa kawai yayi ba shi ya kashe ba akwai wanda ainihin ya kashe a cikinsu to ya za a ya zakulo shi Eh, yana iya yiwa kuma sun jirkita shi sosai sai na ƙarshe shi kuma da ya zo kwaf ɗayan nan da ya masa Eh, to kaga waye kisa kenan na ƙarshe shi ya yi kisa to amma dai kamar yadda aka ambata kiyasi abin da ya ce tun da har ba za a iya zakulo wane ne ya kar abin ba gaba daya yana iya yiwa na farko ne ko na tsakiya ko na ƙarshe mai yiwa ko wanda ya dake shi a makasa akwai wanda kuma a kafa ya dake shi don an dake ka a kafa ba zai saka mutu ba to amma dai duka tun da sun yi tarayya ya kashe su wannan kiyasin na Ali bin Abi Talib shine kiyasin Umar dan Khattab radiyallahu anhu aka zo masa da kadiyya a zamanin sa cewa ga wasu mutane a Sana'a na Yemen sun yi taron dangi sun kashe mutum guda daya kuma abin da ba taba samu bane sun yi taron dangi sun kashe mutum guda abin da ba taba samu bane to shine aka tattauna sai aka ce to yanzu kun ga waɗannan mutane idan aka bar su nan gaba to an rinka haɗuwa mutane da yawa na kashe mutum da yake nan alhali an san cewa annafsu bin nafsi annafsu bin nafsi rai da rai ne to shi yasa da aka masa kadiya bayan ya gama tattaunawa ya ce suwaye suke da hannu wajen kisa din duk aka gwada su waɗanda suke da hannu cikin kisan saboda haka sai ya ce kawai dukansu aka shi su gaba ɗaya lautamala ahlu san'a ala qatl rajulin wahidin minhum laqataltuhum jami'a to kaga wannan kenan to sai kuma aka tsora shi ala qatl aidi aljama'a almushtarikin fi sarika mutane ne suka yi taron dangi sai suka saci abu ko da yake shekaran jiya na gana ta fosin mutum ɗaya ya saci tirela shi kaɗan sai ya saci tirela amma dai ni an turo min ni dai ban gani ba saboda wani lokaci irin waɗannan duk akwai hayaniya a ciki amma dai wani abu ne wanda yake a to dama mutum da ya zai iya satan tirela eh abin nan din ma suka sa kanun kenan wai zo mutum ɗaya ya saci tirela amma tireloli nawa ake sata da taki a cikinsu ko da shinkafa a cikinsu ko da suminti a cikinsu ko kuma tankan mai sai ka samu wani ya saci tankan mai na mai gidansa ko na waye shi kaɗansa kuma da mai a ciki eh to amma duk satan da aka samu mutane da yawa sun yi tarayya a ciki wannan ya taimaka ma wannan wannan ya taimaka ma wannan to babin kiyasi dukkan su yanke hannayen su zari amma kaga masabar maliki akwai malaman da suke ganin cewa idan aka samu barayi guda uku suka shiga gida ko guda biyu wanda ya fito da abin daga hirzi shi za a tsora masa doka to amma babin kiyasi da wanda ya fito da abin daga hirzi da wanda ya tsere da abin ai duk tafiyan da ya ne daman kudi in aka riga ka fito da shi ka ajiye kudin ka akwati yadda mutanen da suke yi ajiye kudi a akwati ake ko kullewa ba yi ya dan dauki kaya ya dora inda ake gane yaro ya fara lalacewa shine saboda ba sa kullewa in aka zo aka samu an taba to yaro mai kiriniya ne yana bincike har ya gano akwatin katakon akwai kudi a ciki ko a dan daga filo a sa kudi zai ga wani ya zo ya daga filo din yawa yana gani da kwambai da menene sai ya dauki guda ɗaya daga daukan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wata rana zai kwashe duka dama haka ne to kaga kudi a ƙasan filo shine hirzinsa shine hirzinsa to koma a cikin ɗaki da ka ɗauka sai ka jefa ma wani don ana iya samun haka a samu mai ɗakin wata tsohuwa ce ko wani tsoho ne baya gani sai ku hada baki da abokinka yana tsaye a kofa eh kun san irin kudin da yanzu ka ai na jin naira dubu in an jefa shi ma zai iya fita waje daga nan naira dubu sai dai a dungula ko to amma kaga da irin kwabbai din nan ko menene kawai jefawa za ka yi na jin ba mamaki wasu daga cikin ku sun taba jarraba haka eh ko an yi haka a can baya to kaga ai taimakekeniya akwai ainihin barawo eh ko mu ma da cikin mako wani dan kiriniya ne in ya ce maka zo mu je to ka bi shi a hankali don in ba haka ba zai je saka eh shi wajen hatsarin zai shiga amma zai ce rike mini to kaga irin rike mini na aka zo bincike ba har da kai a ciki wallahi kuwa to masha Allah kuwa amma yanzu gashi da gida da yaya duk ya manta irin yanda yi amma in ya ce maka zo mu je to kawai kwakwalwarsa ta bashi ya hango wani abu ne zai je ya barna ne a wani waje bari kai ka je ka taya shi eh amma yanzu ya yi laushi kaman bai yi ba duniya wadda te kabila kabari mallam tu zawidi na'am to wannan kenan saboda haka an yi kiyasi duk wanda suka taru suka kashe mutum daya a kashe su duka duk wanda suka taru suka yi sata a zartar musu da hukunci duka wa gairu zalika kasir da waɗansu da yawa al-istidlal bil maqul kafa hujja da hankali daman haka za ka ce Kur'ani, hadisi to wani lokaci akan kawo asari sai kuma a kawo a hankalce ma ya kamata ya abu kaza fa min al ma'lumi yana daga cikin abu sananne annan nusus shar'iyya lalle nasosi na shari'a min al kitabi was sunnati mahduda wato daga cikin qur'ani da hadisi mahduda iyakance suke wa ma yaqau lin nasi min hawadisa duk abin da yake faruwa ga mutane na abubuwan da suke faruwa hawadis su ne sabbin abubuwa wa kadaya da al'amura na hukunci matsaloli min yau mai ursilan nabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga ranar da aka aiko annabi ila an yari sallahu al'arda wa man alaiha har ya zuwa lokacin da duniya za ta ƙare Allah ta baraka wa ta'ala ya gaji duniya da abin da ke cikinta ya gaji ƙasa da abin da ke cikinta tofa sabin abubuwa da matsaloli din nan sun rinka faruwa kenan kasiratun suna da yawa muta'addida daban-daban wa mutajaddida kullun suna sabunta kansu wala yumkinu bi halin an yujada nassun shar'i kuma ba zai yiwu ba ko ta yaya ne ma a ce za a samu nassi na shari'a min alkitabi aw sunna na ƙur'ani ko na hadisi ya dullu zilala sariha ko ya dullu dalala sariha wanda yake nuni nuni a bayyane wa mubashara kai tsaye directly alal hukumi fi asli hadisatin min tilkal hawari a bisa hukunci wannan abin da ya faru daga cikin abubuwan da suka fa faru a ce yanzu idan abu ya faru ayan ƙur'ani za ta sauka ko hadisin annabi zai bayyana ai ba zai yi ba ba zai yi ba to kaga wannan shi ya bada dama sai a yi amfani da abin da aka sani domin a gina a kan sabon abu wai za ka yana al'amur ka idan al'amarin ya kasance haka fala makaraja kun ga ba mafita illa bi istimalil qiyas sai an yi amfani da qiyasi wa zalika bi ilhaqi kulli hadisatin jadida hakan ko zai faru ne da riskar da sabon abu ila naziratiha zuwa ga wanda ta yi kama da ita wa shabihatiha da makamanciyanta allati warada al-hukmu fiha wanda asali hukunci ya sauka kai na'am idza ra'ayna anna al-ma'na alladhi lahadahu shari wato idan muka dubi ma'anan da shari'a ta yi ishara zuwa gareta fil mas'alati al-mansusi alaiha cikin matsalan da aka yi mata nasi mawjudun fil mas'alatil jadida in an samu kwatankwacin irinsa a sabuwar matsala saboda haka sai a dauko tsohuwar matsala da sabuwar matsala sai a yi kiyasi sai a kwatanta قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ibn al-qayyim ya fala a cikin littafin sa ilamul muwaqqirin wa qad rabbana Allah fi fitr an-nas hakika Allah tabaraka wa ta'ala wato rakana ko rakaza ko rakana wannan shine ya sanya shi matsaya fi fitrin nasi ga ainihin fitira ta mutane abinda Allah ya halicce su akai wa kulihin da hankalinsu a shari'a wanda ta yi musu umarni kamar yadda ya ce fitratan lahillati fataran nasu alaiha la tablila li khalqillah saboda in aka kyale mutane da fitra wanda take mai kyau da hankali mai kyau to ba za su kauce hanya ba abinda yake nufi kenan to mutane sun ɗabi'antu a hankalce ma sun riga sun saba da attaswiya ta bainal mutamathilai ne suna daidaitawa tsakanin abubuwan da suka yi kama da juna sannan kuma wa inkari tafriki bainahuma suna inkarin rabawa tsakani ko inkari tafriki bainahuma duk abin da yake kama da juna in wani ya zo ya ce ai ba su kama za ce ƙarya kake yi to kaga hankali ya riga ya saba in wani na kama da wani wani na kama da wani in baya kama da shi bai kama da shi kawai wannan hankali yana gwada duk wani mai hankali ya san wannan kamar yadda wal farqa bainal muktalifaini bambanci tsakanin abubuwan da suka saba ka gani wa inkaral jam bainahuma da kuma inkari ka ce ɗaya suke ba zai yi ba a ce wannan dogo ne wannan gajere a ce lalle sai ka yadda ɗaya suke wannan sai dai in kwane-kwanen mutu sauwifa eh shi ne za a daga maka abu ce kaga wannan eh to fari ne ko baki ko kuma ko kore ko in ka ce kore ne sai a ce to haka ba ne ai wannan da me aka yi shi da auduga to audugan wani kala ne fari ne saboda haka wannan abu fari ne kai ne dai baka baka gani eh to yanzu wannan abu fari ne to da haka aka shigar da mutane cikin at-tasawwuf al-batil shi ne problem ɗin ya gani saboda haka ga abu kiri-kiri jaddar haka zo ka ce wai da ran nan ba ja ba ce ƙarfi da yadi ka ce ai da ran in aka zo ai kala ne kawai aka sa to ai kai ba ka ganin asalin abin abin da idon ka ya gwada maka shi za ka faɗa tun da idon kan ba illa yake da shi ba in yana da illa ne kana fama da yunwa to shine za ga mutum biyu biyu wannan ƙarya ne mutum shi kadai yake tafiya don ko aljaninsa ba za ka gani ba amma kaga mutum yana jin yunwa sai ya ga kaman ko ya tashi daga rashin lafiya bai gama farfadowa ba sai ya ga kaman duniyan tana kokarin ta juya a zali kaga ba haka ba ne to kaga mutumin da yake da illa shi ba a magana da shi ba shi ake magana ba ana magana ne da lafiyayye yawwa saboda haka wal farqa bainal muktalifain da bambanci tsakanin abubuwan da suka saba wa inkaral jam'i bainahuma da inkarin hadawa tsakanin su wa madarul istidlali wato ainihin mazagayan istidlali jami'uhu ko jami'uhu ne kamar bai fito sosai na'am eh haka ne wa madarul istidlali mazajen istidlali jami'uhu ala taswiyati bainal mutamathilaini wal farq bainal mukhtalifaini wato hankali da ya tattaru akan akan daidaita abinda suke kamanni da juna sannan kuma akan bambanta abinda suke sabani da juna kun san rubuce-rubucen ibn al-qayyim da ibn taymiyyah suna amfani da da tunani mai suna amfani da rational abun nan proof saboda idan mutum baya da hayaniya babu damuwa ba menene wani lokacin ya zauna zai ta kawo misalai da yawa abin da ya kamata mahaddatan Kur'ani masu tafsiri su rinka yi kenan wajen kalubalantan Kur'ani yuna yes in ka haddace sai ka saba za ka iya shiga nan da shiga nan da shiga nan ka hada ayoyi ka yi kaza kwakwalwanka sai ta baka tunani iri kaza amma kuma ba za ka samu kyakkyawan tunani ba na farko sai babu yunwa in kana da gida sai ka kaɗe maganin cefa ne sannan kuma babu wata damuwa yes amma akwai yunwa akwai damuwa babu kuɗi an yi wata biyu ba biya fensho ba to wannan wani a kanka zai ga nazari ya zamo wani abu kana jin ga haƙƙinka ya makale ba abin da wani lokaci akwai ɓacin rai ne ko da abin bai da yawa ya za a yi a rike maka menene dalili to kaga wannan zai kawar da kai daga ainihin samun natsuwa ka yi tunani akan abin da ya kamata to mafiya yawan malamai na najeriya suna da wannan problem ne yawa suna da wannan problem shi yasa muke gaggawa ake gaggawa amma ba don haka ba da za a fitar da matsaloli da yawa za a yi rubuce-rubuce da yawa za ka fara rubuta littafi kamar wannan amma sai ka kai wata bakwai kana rubuta ba ka gama ba yes saboda ka yi shafi biyu ko ka har hada yake na sai a zuwa ce maka akwai taro a waje kaza mai yiwa taron na matsayinka na babban sifika ko wani abu za ka je taro a taron za a baka allowance ɗinka ya kai dubu ɗari ko dubu ɗari biyu in ka zauna kai ta rubutun nan za ka yi ta rubuta abin da baka ganewa su kuma mata da yara babarin ka za su yi fa to kaga sai ka je ka samu in ka samu gaba sai ka tsaya bari ka je can ka je can sai a sake gayyatan ka sai ka yi gaba ka je can sai kafin ka sake dawowa kan wannan takarda an kwana biyu in kuma za ka ci gaba da rubutu sai ka lauko daga farko domin tunaninka na wancan lokaci ya riga ya subuce to wani tunanin ne daban to kaga a zazzagaya wanda ka yanka haɗu da ɓacin rai to fa in ka dawo ma fa kafin ka sake ɗaukar takardar aiki ne to haka abubuwa suke to Allah kyauta arkanul qiyas rukunai na qiyasi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka